أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
Now, نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خدعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل why?
إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا أفأساكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا
Ba su kyauta ba.
إنكم لتقولون قولا عظيما
وش صدق الناس وقال؟
الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara maimaita godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan katafaren fili na Lawrence Park a wannan babban birni na Akara capital na ƙasar Ghana inda muka saba taruwa a duk lokacin da muka shigo wannan ƙasa domin faɗakar da kanmu matsaloli da suka shafi addininmu da rayuwarmu. ina addu'a wannan taro Allah ya sa masa albarka.
Amin.
Babu shakka mun saurari wa'azi daga bakin manya-manyan maluma, tun daga waɗanda suka yi wa'azi da harshen zabarmanci har zuwa babban shehun malami babban kwamandan Hizba, encyclopedia, Na, Allahu Akbar.
daurawa, wanda sai da ya daure ya karatu kamin ya daure ya karantar da ku. Wannan malami ina addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka.
Amin.
jiya mun sha karatu wajen associate professor dr abdallah gadon gaya shi ma dan gombe ne wani sabon karatu da ba ku san da shi ba kuma idan kuka kalli fuskarsa da kyau za ku ga yayi kama da gombawa ɗiban fari ba a kwana da ku ba a tashi da ku ba na zamanin za hau kan wannan mimbari na yi wa'azi saboda an gabatar mana cikakken wa'azi na ɗauka shugaba an gama wanki zai mana ɗauraya mu cika wa rigar mu iska aka ce na faɗi wani abu kamin shugaba ya zo ya janar taliki a kan wazukan da aka yi to ina addu'a Allah ya sa abin da muka ji daga waɗannan maluma ya zama sanadiyar shigan mu aljanna ranar tashin alkiyama Amin.
kullum ahalus sunna kokarin su su karantar da ku addini ku gane musulunci ku gane ya za ku rayu ku gane ya za ku bauta wa Allah a raba ku da jahiliya a raba ku da maguzanci a raba ku da maguzanci irin na bature baturen ingila ko na amerika ko na faransa a ɗora ku akan sahihiyar aƙida akan turba akan manhaji na addinin musulunci Allah ka ƙara wa malumar sunna albarka Amin.
ana ramma a cikin suratul baqara sai Allah madaukin sarki ya ce wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء aha ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
dan birni وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
Na'am.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف who is the boss وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu bata Na'am.
idan ka ga irin murnar da ango yake yayin da ya amarya ba za ka ɗauka akoran da zai iya sake ta ba ƙarya nake Na'am.
goro ya amarya ka ga zubuɗi da rawar ƙafa yana kwana a shago akan katifarsa mara riga yana ɗorawa tumbin buhun masara ƙafa yawa waye gari ya yi amarya ya zo ya leƙa ɗakin ɗakin na sheƙi ga sabuwar buta tana warƙiya Mm.
ga sabuwar leda tsakar ɗaki ga sabon labule ga wani shirye gyangano ga katifa ga bargo kafi amarya laushi fulo wajen guda takwas shi da yake fulo da tubali da bulok yau shi ne fulo takwas akan garanza da na ɗora kai da na ɗora hannu da na da na ɗora kafa da akwai gonan da yake wani ya shiga ɗakin wani sai ga ɗakin yana tangal tangal kamar zai girbi to amma yau da gobe idan baka yi haƙuri ba sai a samu matsala shari'ar musulunci Na'am.
ta halatta a yi saki a aure amma ba ta son aure ya mutu ana yin saki ne a aure a lokacin da there is no any other alternative babu wata hanya da za a iya warware matsalar an gagara fahimtar juna yana cutar da ita an yi an yi a gyara abin ya gagara gyaruwa tana cutar da shi an yi an yi a gyara abin ya gagara gyaruwa in an basu sun ci gaba da zama karkashin suna iya tafiya wuta a lahira Na'am.
a irin wannan yanayi ne ake cewa aure a kashe aure shi yasa a matsayinka na mai gida aka ce ka yi haƙuri ka fi ta hankali ka fi ta dogon tunani ka fi ta ilimi ka fi ta ƙarfin ƙwaƙwalwa wataƙila ka fi ta tsawo wataƙila an ce a yi dambe ma sai ka ba ta wan bulo saboda ƙarfin tuwo ma ka fi ta shi yasa aka ce kai ne mai gida kai aka danka wa fawa ta yin saki ita ba a yadda ta sake ka ba sai dai kai kai ne ka sake ta dan ana ga kana da hankalin da ba za ka yi shirme ba idan ya zama kai ma za ka yi wasa da saki ka yi shi ba ta hanyar da ta dace ba lalle ka zama cikakken sakare mace da an danka saki a hannunta da ka gatsiya watakila zuwa yanzu da matarka ta sake ka sama da sau ɗari da talatin amma hannu aka danka saki a hannu miji aka danka saki ana ga kana da hankalin da zaka rike mace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an halice ta da ƙashin haƙarƙari ƙashin haƙarƙarin ma na sama wanda lankwasashe ne ya ma fi lankwashewa ba yadda za ta iya miƙe maka yadda kake so sai dai kai haƙuri da ita annabi ma haƙuri yayi da matansa sai na abubakar haƙuri yayi da matansa sai na umar haƙuri yayi da matansa abdullahi balala haƙuri yake da matansa daurawa daurewa yake haƙuri da matansa abdullahi gadon tsaye haƙuri yake da matansa Sheikh Muhammad Umar Ashama haƙuri yake da matansa Adaran Mahattila wasanna haƙuri yake yi da matansa haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri dole sai kai haƙuri da su in ma ka musata ka ce za ka sake ta za ka iya zaunawa haka sai ka karo ko ita wata za ka auro din waya gaya mata ka bata da matsala shi yasa malamai suka ce ita mace kamar sabuwar ƙwarya ne ba sani ko kusan ƙwarya me ake cewa ƙwarya a Ghana kalabash wannan turanci da ya o anan ma ƙwarya ake cewa to idan ka sayo sabuwar ƙwarya kamar ka yi sabuwar amarya ne in ka yi sabuwar amarya kamar ka sayo sabuwar ƙwarya ne idan ka sayo ƙwarya sabuwa sai ka zuba ruwa a ciki idan ka zo za ka sha ruwan ya za ka ji ruwan za ka ji ruwan da ɗaci to sai ka fusata kace na kashe kuɗi na akan banza ga ƙwaryar nan ruwan ɗaci ne da shi billahi da babu wanda ya sa sai ka fasa sai ka ƙara sayo wata idan ka zuba ruwan ya za ka ji ɗaci sai ka ƙara fasawa sai ka ƙara sayo wata ka zama shugaban masu fasa ƙwarya na ƙasa kenan amma da ka sayo ka zuba ruwa sai ka zuba da ɗaci sai kai ne sai kai haƙuri ka ci gaba da shi haka har ka shanye idan ka ƙara zuba wani ruwan za ka ji ɗacin ya ragu in ka shanye in ka ƙara zuba wani ruwan sai ka ji ɗacin ya ƙara raguwa a kwana a tashi wata ran in ka zuba ruwa a wannan ƙwayar sai ka ji ruwan har wani zaƙi zaƙi yake da shi haka idan ka haƙuri da mace har ta ɗau saiti wallahi hassafi za ka riƙa yi a masallaci ba a sani ba amma sai kai ne sai kai haƙuri malamai suka ce idan kawo amarya budurwa to za ka haƙuri da abubuwa guda uku abubuwa guda nawa abubuwa guda uku abu na farko za ka haƙuri da ita ba ta iya abinci ba in ta iya abincin ma ba ta iya rabawa ba sai ka sayo don kwanan kaji guda uku idan ta zo zuwa maka abincin ta hada maka da kai da kafa an samu matsala ko ba samu matsala ba alama ba hamar suleiman yana ban labari ya ce akwai wani abokinsu ina jin ko kaji ya sayo aka shirya farfesu a gida ko kifi ne ya sayo aka yi farfesu wai bai dawo da wuri ba kamin ya dawo matar ta ce gaba daya dai da nince to yana binka ne kai ne baka dawo da ruwa da sai da na rage maka baka dawo ba ina kallo ina yin hakuri na ga to na me da sai kai hakuri da ita abu na biyu sai kai hakuri da ita bata iya magana ba ita surutu ta iya amma bata iya magana da miji ba kana iya zuwa kuna hira da ita sai ka ɗaibo labari ka ɗaibo labari ka kai ƙarshe ta ce dakata ka ce wallahi tallahi ba za na ce wallahi tallahi ba kina nufin zan biki ƙarya ne a to ƙarya kuma wane ne bai yin ƙarya sai dai bata kama ba to kai haƙuri kar ka fusata in ka fusata ka ce ke saurara ki zi billahi nabi ba ke in tsurun ba ko ubanki alhaji na ta'ala bai kai mashi karya ba sai a rikice da gurguwa daga nan aure ya samu matsala amma idan kai haƙuri a hankali a hankali har sai ta koyi yadda ake magana da miji akwai wani abu na uku shi ma da za ka yi haƙuri da shi amma wannan ba za ka ji a bakina ba in ka samu wani ango zai gaya maka Allah ka gafarta mana shi yasa ake so idan ka yi aure za ka ga duk wanda ya zo taya kamar da sai ce to sai haƙuri dattawa da ashe aure aka yi Allah sarki to sai haƙuri kai sai kai ta mamakin to wani haƙuri mai za ka yi bayan ka jefa ka cafke a in an ci gaba tafiya yau da gobe za ka gane mai ake magana sai ka yi haƙuri kai ma yayin da kika yi aure kar ki ɗauka irin soyayyar da saurayi ya gwada miki akan hanya kamin a ɗaura aure bayan an daura aure abinda za ki rinka samu kullum kenan ba haka labarin yake ba kar ki kullum da daddare sai ya wuce ki test message kamin ya barci ga na idanu na na kasa barci in na rinje ke nake gani budurwa ta mai kalkali a cikin zuciyata ni billahi da zai idan ba ki ki dauka da gaske yake kar ya yake da safe sai ya rike test sai ayi wane ne ayi wane ne a idan aka ci gaba da tafiya zama aure sai lokacin zaki gada hakikanin yadda yake saboda aka ke zo da shirin zaki haƙuri abin da ke gana miki kina amarya in kin sha ado kin sha kwalliya yana kallon ki kin mar abinci yana ci yana tafi yana aisha kin san wani abu kina a billahi lazi a rayuwata ni ran da aka ce na rasa ki na san da ba zan iya rayuwa ba ni na san ciwon zuciya da zai kama ni in mutu duk ƙarya yake kina mutuwa aka wata uku amarya zai ƙara in ta sha ado ta masa girki mai kyau kuma sai kare ta ya ce ta sallake san wani abu ta ce a ta ce billahi da zai a rayuwa ta ni sai yanzu ma na san na yi aure munafikin Allah ta'ala a goce ta ce mai gida sai ka ce ba kai ba duka canza da kanu mai aure har bayan mun yi aure ina amarya irin soyayya da kake gwada mun da kauna tana cikin magana ce ke saurara ban san nan da kanki zai waye ba dan siyasa ya yi campaign an yi zaɓe ya ci zaɓe an rantsar da shi ya shiga ofis ya za ki ce mana ya ƙara dawa kuma ya irin campaign ɗin da ya yi kamin lokacin da za a yi zaɓe you are just wasting your time so idan kaddara ta riga fata aka ce aure ya mutu ka sake matarka sai Allah ya ce wal mudallaqat mata waɗanda aka sake su ya tarabbasu da bi anfusihinna za su zauna ba tare da sun yi aure ba salasata quru har qur'i guda uku me ake ce qur'i wasu malamai suka ce abinda ake ce qur'i shine jinin haila sai ta yi jinin haila sau nawa sau uku wasu malamai suka ce ba jinin haila ne qur'i ba abin da ake cewa ƙuri shine al'adaharun da fi bainar da maini tsarki da ke tsakanin jini guda biyu shi ake ce masa ƙuri kenan sai ta yi tsarki guda nawa sai ta yi tsarki guda uku kenan idan ka saka mace yanzu ga jini ya zo mata na al'ada to ba za ta fara kirgawa ba za ta jira sai jinin ya ɗauke ta samu tsarki sai ta kirga wannan tsarkin da ce ɗaya idan jini ya sake zuwa jini na nawa na biyu ba za ta kirga ba za ta jira sai jini ya ɗauke ta samu tsarki sai ta ce nawa sai ta ce biyu idan jini ya sake zuwa mata na uku a ba za ta kirga shi ba za ta jira sai jinin ya ɗauke ta samu me ta samu tsarki sai ta ce nawa uku sai wani jini ya ƙara zuwa jini na hudu to daga nan idar ta riga ya kare saboda ta samu tsarki guda nawa ta samu tsarki guda uku ba sai da kowa gane wannan shi yasa a islam ba za ka saki matarka ba sai tana yanayin da za ta iya fara idda qur'ani mai girma ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ayyuhan nabiyyu idza طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله نعم ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Allah ya ce ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce idza tallaqatumun nisaa idan za ku saki mata kiran an kira annabi amma da yake annabi ba ɗabi'a ta ce sake mata ba kan gado ba al'ummar ta ce ake samun masu sake mata ba kan gado ba tsari sai aka bar magana da annabin bayan shi aka kira sai aka dawo kan al'ummar domin a nuna al'ummar ce ake magana a kanta shi yasa aka ce ya ayu annabiyu amma sai aka ce idza tallaqatumun nisaa ba ce idza tallaqatan nisaa ba ba sai da ko kun gane karatu idza tallaqatumun nisaa idan kuka sake mataye ma'ana idan za ku sake mace to fadallikuhunna li iddatihinna fadallikuhunna li iqbali iddatihinna ku sake su yadda kai tsaye za su fuskanci iddar su ya ake sake mace yadda za ta fuskanci iddar ta duk yadda matarka ta baka haushi ka fusata ba za ka ce na sake ki ba sai ka tsaya ka duba wasu abubuwa abu na farko da zaka duba shine shin tana cikin jinin haila ko ba ta jinin haila idan tana jinin haila haramun ne ka sake matarka tana jinin haila sakin yan bidi'a ne sake mace a cikin haila saki ne na bidi'a ba saki ne na sunna ba matarka tana jinin haila ba za ka sake ta tana a daidai wannan lokaci ba Abdullahi dan Umar ya taba sake matarsa tana jinin haila sai na Umar ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari manzon Allah ya ce wa sai na Umar murhu falyurajiha ka faɗa masa ya je ya dawo da matar ba a yadda a sake ta tana cikin jinin haila ba lokacin da sai na Umar aka soke shi da wuka yana dab da zai da su ana cewa to ka wakilta wani ka ayyana wani wanda zai zama khalifa bayan ka sai su suka ce ya amiral muminin ga ɗanka abdullahi ɗan umar sahabi ne mai ilimi mahaddacin ƙur'ani ka khalifantar da shi a bayan ka sai na amurka kalli wanda ya faɗi magana ya ce ba dan allah ka kawo wannan shawarar ba ya za ka ce abdullahi ɗana a bashi khalifanci wanda ya taba sake matarsa tana jinin haila sanda bai sake tana jinin haila bai san ba a sake mata cikin tana jinin haila ba aka faɗa wa annabi annabi ya ce ya dawo da ita har sai hailanta ta ɗauke ta samu tsarki hailanta ya sake zuwa ya ɗauke ta samu tsarki daga nan ya ga dama ya riƙe ta ya ga dama ya sake ta kuma daga ranar bai ƙara aikata wannan laifin ba amma duk da haka sai na aure na ganin cewa bai kamata ya zama khalifa ba don ya taɓa sake matarsa tana jinin haila wai da sai na umar zai zagayo afirka da ya sha mamaki na'am yanzu na tabbatar da ba ta jinin haila ba ta ne jinin haila tana cikin tsarki zan iya sake ta a ba za ka sake ta ba har yanzu akwai sharɗi na biyu da sai an ƙara dubawa me sharɗi na biyu daga ran da hailata ta ƙare ta yi wanka zuwa yau da ta baka haushi kake so ka sake ta ka yi kwanciyar aure da ita idan daga ran da hailata ta ɗauke zuwa yanzu ka taɓa yin kwanciyar aure da ita to har yanzu baya halatta ka sake ta in ka sake ta ka yi sakin bid'a ya za ka yi sai ka jira har sai jinin hailata ya ƙara zuwa ka ci gaba da jira don yanzu na haila ba dama ka sake ta sai jinin hailata ya sake ɗaukewa bayan jinin halin ya ƙara ɗaukewa ta samu tsarki ta yi wanka kamin ka yi kwanciyar aure da ita a lokacin sai ka sake ta a lokacin ne ka sake ta yadda kai tsaye za ta fuskanci iddata shine faɗanni ƙuhuna li iddatihinna ku sake su yadda za su fuskanci iddatun ji Allah madaukakin sarki mata hudu ne kare aka yadda cewa ka sake su suna jinin haira banda wayannan mata guda hudu ba ya daka sake mata suna jinin haila ba wasu mata ne wayannan mace ta farko akwai matan da ko da suna da ciki sukan yi haila mafi yawan mata in suna da ciki ba sa yin jinin haila amma akwai matan da suna da ciki sukan yi mai sukan yi jinin haila su ne 'yan kaɗan to idan matar ka irin wannan matar ce tana da ciki amma ta yi jinin haila yanzu tana jinin haila amma tana da ciki to a sanadiyar wannan cikin idan ka sake ta ba kai sakin bid'a ba saboda tana jinin haila amma tana da mai tana da ciki an gane mata ta daya mata ta biyu inda ya halatta a saki mace alhali tana jinin haila shi ne idan sakin da za a yi mata saki ne na kul'i menene saki irin na kul'i shi ne ka riƙe ta da kyau kana ciyar da ita kana shayar da ita ko ni kana yi mata amma ba ta son ka ta kai ƙara wajen alƙali ta ce mijina ba na son shi aka ce akwai haƙƙin ki da idan ne ta ce alƙali ba zan masa sharri ba ko ni yana mu amma Allah bai sa wa na ƙaunarsa ba ina jin tsoron yana kyautata min ni kuma ina saba masa in shiga wuta ina so a kashe wannan auren sai alkali ya ce za ki mai da masa abin da ya baki sanda zai auro ki ko mai kamar ba ta mai da maka abin da ka bata ba duk abin da ta mai da maka in dai kace ka amince ka karba to wannan auren ya mutu ina fata fahimci wannan ko ba za ka ce na dawo da ke ba saboda ta fanshi kanta to irin wannan saki ko da tana cikin jinin haila idan aka yi shi ba matsala ba ne abu na uku shi ne sakin da aka yi ta hanyar li'ani menene sakin da aka yi ta hanyar li'ani shi ne abin da ƙwa'ani mai girma ya ba mu labari a cikin wato suratun nur
Nur. Eh?
sai ya kawo ta Eh?
sai ka kawo ta والذين يرمون أزواجهم يأي.
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم now وشهادة أهلهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين menene na biyar والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين to a dawo kanta ita matar ويدرأ عنها العذاب aha أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن me الكاذبين za ta yi na biyar والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
kai ne ka zargi matar ka kace tana jira mazinaciya ce kace kwarai alkali mazinaciya ce ka kai ta kara gama alkali kana da shaidu guda hudu a dalai a ban da shida ko daya amma na ganta tana zina kamin na je na nemo shaida sun gama sun watse ke kin yadda kin zina ta ce a ban yadda ba ko tana da ciki kace wannan cikin ba nawa bane zina ce ta samo shi kai ba ta ce ƙarya yake cikin sa ne ya za a warware matsalar to sai a yi lihani ita za a sa ta ta yi rantsuwa sau hudu cewa ƙarya ya mata shi zai fara rantsewa zai rantse sau hudu cewa maganar da na faɗa cewa ta yi zina gaskiya ne bayan ya rantse sau hudu sannan ya ce idan kuma ƙarya na mata to la'anar Allah ta tabbata a kaina bala'i ya kai bala'i ke kin amince ba amince ba alƙali to ke ma rantse sai ta rantse sau hudu cewa ƙarya ya mata na biya sai da ce idan har gaskiya ya faɗa to na yadda fushin Allah ya sauko a kaina ɗaya daga cikinsu ya halaka a wannan lokaci idan aka yi wannan to aure ya mutu ba ma sai ya ce na sake ki ba ko ba ba aure a tsakanin su mutuwar wannan aure ko da matar tana jinin al'ada a daidai wannan lokaci ba laifi ba ne ana iya kashe auren ta wannan hanyar ba menene ba ba laifi aka aikata ba abu na hudu idan an kashe auren ta hanyar ilayi me ake cewa ilayi ƙur'ani ya ba da labarinsa ya ce wallazi na yi ƙuluna min nisa'i للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر aha فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم na'am وإن أعلموا الطلاق فإن الله سميع عليم haka nan matarka ba ta yi maka komai ba sai ka kaurace mata ba ka kwanciyar aure da ita tun tana hakuri har ta gagar hakuri ƙarshe sai ka kai ƙara kotu mata ku fahimci wannan da kyau idan miji ke kaurace miki bai kwanciyar aure tare da ke in kin san ba za ki iya hakuri ba ki je kotu da wuri domin alkali babu ruwan shi da wata nawa ko shekara nawa ya bai kwana da ke zai fara lissafi ne daga nan da kika je kotu kai me yasa ba ka kwanciya da matarka ni ba dai ban san yadda aka yi ba haka nan dai haka nan dai to abin da alkali zai zai ce na baka wata hudu kamin wata hudu ya kare ka tabbatar da kai kwanci aure da ita ke idan ya gyara to shi kenan in bai gyara ba har wata uku ya cika hudu ya cika to ki sake dawowa kotu aka je wata hudu ya cika shiru ba ka kwanciyar aure da ita idan ta dawo kotu alƙali zai kashe auren kashe wannan aure da aka yi ko da tana da tana jinin al'ada ba aikata laifi ba Na'am.
na biyar da malamai suke karawa da shi shine idan auren ya mutu ta hanyar zihari zihari shine wanda alkur'ani mai girma ya ba da labarinsa a cikin suratul mujadala Allah ya ce kada sami Allahu qawlan nabi قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله na'am والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير na'am الذين يزهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم wa innahu وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
Aha.
وإن الله لعفو غفور mu je gaba mu je gaba mu je gaba والذين يزهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا aha ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
abin da ake cewa zi- zihari shine ka siffanta matarka da maharamiyarka ka ce wa matarka an ti alayya ka zahar ummi ke a waje na kaman bayan uwata idan ka siffanta matarka da uwarka ma'ana in kika ga na ƙara kwana da ke to kamar na kwanta da uwata wannan shine abin da ake cewa zihari ko kamar na kwanta da 'yata wannan shine abin da ake cewa zihari da zamanin jahiliya idan kai wa matarka zihari haka za ta zauna ta ƙarasa rayuwarta ba aure ko ba sakin ta kai ba da addinin musulunci ya zo shi ne ya yi gyara idan kana so ka dawo ka ci gaba zama da ita aka ba da kafara da za ka yi idan kuma ka yanke ƙauna ba za ka ci gaba da zama da ita ba to dole ka rabu da ita Na'am.
to shi ma wannan idan an yi shi tana da jinin haila to shi ma wannan ba laifi ba ne amma idan ba irin wannan situation din ba duk sanda ka saki matarka tana jinin haila ka yi sakin bid'a Na'am.
ahlus sunna ku kokari ku gane sunna a cikin zamantakewa da iyalan Allah ka gafarta mana Amin.
shine wal mudallaqatu yatarabbazna bi anfusihinna والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء mun ji wannan alarama ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم
Allah الآخر ya ce wala ya hillu lahun da bai halatta ga mata an ya tunna su koye ma kalak Allah abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifansu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idan sun yi imani da Allah sun yi imani da tashin kiyama menene abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu anan malamai su maganganu guda biyu magana ta farko suka ce shine jinin haila idan mace an sake ta yayin da jinin hailanta ya zo ita ce za ta san jinin hailanta ya zo to kada ta ɓoye mijinta ya zo yana so ya dawo da ita jini biyu ta yi ta yi ƙarya ta ce jini uku ta yi ta ɓoye abin da Allah ya halatta- ya halitta a cikin mahaifarta ta faɗi gaskiya kada ta yi ƙarya wasu malamai suka ce ɗa mace mijinta ya sake ta ashe tana da cikin wata ɗaya saboda ba ta son mijin sai ta ɓoye ta kima da labari da an ɗan wata biyu ko na mai kama da haka sai ta ce idan ta ya ƙare sai a ɗaura mata aure da wani matukar ta yi wata shida a gidansa idan ta haihu ɗan nasa ne alhali ɗan ba nasa ba ne ɗan mijin baya ne ta ɗauko shi ta kawo shi gidan wani saboda ba ta ƙaunar komawa gidan mijinta wancan idan ta yaka ta saba wa Allah Allah ya ce kada ta kuskura ta koya abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarta sai Allah ya ce mai da malarama وبعولتهن فعدتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا yayin da aka sake mace tana zaune zama irin na idda saki ɗaya ko saki biyu bata gama idda ba to bu'unatuhunna mazajensu a haƙƙo bi raddihinna suna da dama suna da fawa su suka fi cancanta su ce wa matar na dawo da ke a cikin waɗannan kwanakin da bata gama idda ba in aradu islaha idan suna son kawo gyara matarka da ka sake ta shi yasa aka ce ta zauna ta idda a gidanka idan tana zaune a gidanka tana idda duk sanda ka ce ka dawo da ita matarka ta dawo babanta bai isa ya hana ba uwarta ba ta isa ta hana ba amma idan ake samun matsala ka sake mace ka ki barin ta a ɗakin ta sai idda ka kore ta daga ɗakin ta ta koma gidan babanta baka kai abinci baka kai abun sha baka kai sabulu baka kai omo babanta yana ta fama da ita wai sai daga baya ka zo wai kai mai ustaz kai ka san sunna wai ai ba ta gama idda ba na dawo da ta sallah ta sallah wani sauri ya zo ya same ni ana gafar samara kuna ta wa'azi har yanzu ba a gane sunna ba na ce to ai gane sunna yana da wahala sai a hankali amma dai muna iya bakin kokarin mu me ya faru baban mata ta ne na sake ta mun rabu to bata gama idda ba na ce na dawo da ita wai ya ce ba za ta dawo ba yace ban gane ba za ta dawo ba tana ina tana gidan baban nata na ce aka ce je gidan baban nata me ka ce gidan baban ta kuma ka ce bata gama idda ba Eh, Allah gafarta malam sassan da na sake ta baka san me ta mun ba raina ya ɓaci na fasa da shi ne ce ta tattara kayan da ta tafi gidan ubanta to yanzu kuma na wuce nace da ka wuce kuma sai aka yi kaka shi ne nace na dawo da ita nace baka da hankali ba Allah ne yace la tukuriju hunna min buyutihinna لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن Allah ya ce kar ku kuskura idan kun sake mace za ta yi idda kar ku fidda ita daga cikin ɗakin ta kar ku kore ta daga ɗakin ta ku bar ta ta zauna a ɗakin ta yayin da take zaune a ɗakin ta ku ciyar da ita ku shayar da ita ku tumatattar da ita ku saya mata sabulu ku saya mata omo ku saya mata turaren wuta ku saya mata turaren shafawa ku saya mata maganin sauro ku saya mata canza in yana da bukata ku ci gaba da lura da ita har sai lokacin da ta gama idda ka sake ta ka kore ta ka fidda ita kai wa Allah zanga zanga kai wa Qur'ani zanga zanga ka bi gida wa ubangiji ka kori bai wa Allah ta koma gida ubangiji yana ta wahala da ita wai sai rana ɗaya ka zo ka ce ka dawo da ita Ha, in ƴata ce faskare zan samu in karya maka kamar baya abinda zai faru ke yayin da ka saki mace aka sa ta zauna a ɗakin ta ta idda sai a sanar da iyayenta mun samu tangarɗa tare da ta asubi har abin ya kai ga mutuwar aure amma ta bi sunna tana zaune a ɗakin ta tana idda da tijo ce to Allah ya daidaita ku haka ne Na'am.
kamin ta gama idda kuma sai ka ji ka huce sai ka ce ka dawo da ita akwai wanda ya ce sai yana Ah.
sai a ji a ce baba eh mun shirya da wance na dawo da ita ce Allah ya muku albarka Allah ya kiyaye kuma na gaba da Allah akwai matsala shi yasa ma aka ce ita matar in ta ga inda ta kusa karewa ta rinka yawan yin ado da kwalliya sanda za ka dawo kasuwa ta dan aje kujera a dan tsakar gida ta zauna ka zo ka same ta ta sha wanka ta sha turare ta sha jambaki ta sha gazar ga hoda ga ban keke ga dangwalagoshi ga barbada kumatu ga zalabe ga hawayen masoyi ta kashe daurin dan kwaliya kalli kudu masu arewa in ka zo sai kai kanka na dan sa ta kallon da kana cewa wa kai na bari wannan ta kubuce fa zai shiga matsala idan daga ka cika kallon ta ce kai da ka ta kallon da kake maka daina kallona ko ni ba ta kace sai ka ce ban gane ba ba ni ne na guda ma na sake ki ba idan ake kallon ma na sake ni to zai ba mata kallon mu wannan kallon ba na san shi kina jin da ce na dawo da ke akwai wanda ya ce hana ta ce ka dawo da ni kai ta kama gwada to to to na dawo da ke duk abin da zai faru ba an samu gyara ko ba a samu gyara ba bukata ta biya an tsada maka tarko kai me ka fada malamai suka ce a wajen sake ta in zaka dawo da ita ma sai da magana ba kada iya sake ta pra- kada iya dawo da ita practically ka shigo cikin gida ka samu ta sha ado ta sha kwalliya sai ka lallabo sai ka mata kin a kuma to in yut to ta dawo ta yi ne ta dawo ah in ba mata gaba ce ya halatta ka mata kiss yanzu da ka mata kiss mai kake nufi ta dawo mata ka hinke na kawai aure ya dawo to idan kuma ya kawai ta a cikin duhu ba za ka shiga ita kuma tana fitowa sai kuma ka karo kwatsam sai karke ta wace ce ta ce talatu ce kai yi ka take ta kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to aure bai dawo ba amma kuna karo ka rike ta wace ce ta ce talatu ce Eh, Allah sarki Eh, tal- to talatu ne ikon Allah to to to ya ta dawo na ji sai nake karo da ita baka san wace ce ba amma yanzu ka san wace ce ko baka san wace ce ba ya hada ta ka ci gaba da rike ta ba matar ka bace ci gaba da rike ta da kai kana kokarin kawo tauhidin rububiyya to ka dawo da ita gidan ta dawo shine bu'udatu hunna a haƙƙo bi raddihin da fi zalika yana radu islaha sai Allah ya ce me ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف da wannan ayar malamai suka ce idan miji yana da haƙƙi ɗari akan matarsa to matarsa tana da haƙƙi casa'in da tara kan shi da haƙƙi ɗaya na miji ya fi mace in kana da haƙƙi dubu akan matarka to tana da haƙƙi dubu ba ɗaya akan ka in kana da haƙƙi goma tana da haƙƙi tara a kanka da haƙƙi ɗaya ne kaɗai namiji ya fi wa ya fi mace Allah ya ce wala hunna mislul lazi alaihinna mata su ma suna da haƙƙi akan maza gwargwadon haƙƙin da maza suke da shi akan mata bil ma'ruf kamar yadda shari'a ta tsara kenan matar kai ta ma tana da rai tana da haƙƙi duk abin da kake so matar ka ta maka to kai ma ana so ka mata kana so ka maka magana mai daɗi to ita ma tana da haƙƙi faɗa mata magana mai daɗi kana so ta maka fara'a da dariya da murmushi kai ma yi mata kar ka zo ka wani gungun da kai ka zo kuma shi ruwa murmushi ba ko murmushi ba kai to kai kai murmushi kana so ta yi wanka ta yi kwalliya kai ma yi wanka ta yi kwalliya ba inda aka ce ka je kasuwar ƙauye ka yi dukun dukun ka je makanikanci ka yi dukun dukun ka je gona ka yi dukun dukun ka yi dawan dawan ka yi jagar jagar ka dawo kana ƙarni ka ƙi kai wanka sannan ka ce wai ita ta sheƙa wanka ta sa turare ta sha jambaki ta zo ƙazami wata rungume ka ka mata adalci Abdullahi da Umar ya ce yadda nake so mata ta ta mun kwalliya ni ma haka nake so in mata kwalliya Abdullahi da Abbas ya ce yadda mata ta ke so in mata kwalliya ta mun kwalliya ni ma haka nake so in yi mata kwalliya duk abin da kake so matarka ta maka kai ma ka mata ka zama dan kwaskwas ka bar kafa ka duk faso da kadangare zai zo da gudu a dindindin kafa ka zai samu inda zai iya makalewa kana tayaga mata zanin gado wani ma wajen juyawa akan gado kafa ta nan duk faso da ya karci mata ba shi gari sai da aka daura mata bandeji ka zauna baka wanka baka brush baka ashwaki baka shafa roll on a hamata ko aske hamatan baka yi ta wani buzuzu ba ka shafa tunare ya za a yi matar kike wani dattijo da ɗansa ya aure kusan da ya faɗa wa ɗan sai ce masa ka rinka kwalliya da shafa tunare in kana so matar ka ta ci gaba da sonta ya ce saboda mai baba ya ce fa innal mar'ata idza shammati ɗiba zakaratin nika mace ba ta jin sha'awar kwanciyar namiji sai ta ji ƙanshin turare ƙanshin turare shi ke motsa sha'awata shi yake tada sha'awata ka gaya mata magana mai daɗi kar ka yadda ka zagi babanta don kana ba ka so ka zagi babanka ko kana bukata ka girmama iyayenta don kana kana so ta girmama iyayenka dukkan wani abu na haƙƙi da kake ji kana da shi a kanta ita ma tana da shi a kanka wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf akwai haƙƙi guda ɗaya wanda ka ɗara ta da shi shine wal mizali alaihinna وللرجال عليهن درجة kai kuma kai ke kai ne oga kai ne boss a cikin gida kai ne oga dole ta maka biyayya dole ki yi wa miji ki biyayya dole ki bashi respect ko da kina da digiri uku yana da diploma shi ne mijinki dole ki girma shi ko kina da kuɗi shi talaka dole ki girma shi ko ke yan shugaban ƙasa shi ɗan talakawa in dai mijinki ne an ɗaura muku aure dole ki girma shi kina da haddan qur'ani izo 60 shi daga ƙuruhiya kawai ya haddace zuwa minan zubati wallahi ke ce ana ramiya shi izo uku ya iya shi ne mijinki dole ki girma shi ko kin fi shi tsawo shi dan gajere dole ki girma shi ko kin fi shi karfin tuwo zaki iya goya shi a baya ki fita da gudu ki dawo ki aje shi in dai shi ne mijinki dole ki girma shi walin rijali alaihinna daraja in kina magana da shi ki sassautar da murya ki kasa kasa in zaki je anguwa ki tambaye shi izini shi ne mai gida mai gida idan ka amince zan je anguwa akwai talatu ta haihu zan je in duba jariri ya ce to kar ki je gobe domin ina gari ki bari sai Allah ya kai mu jibi ki ce to ina godiya yanzu mata ƙauyanci ne ma wasu a wajen su tambaye mijin su za su je anguwa ƙarya nake yi ko ƙauyanci ne mai kokari a cikin su ita ce za ta gaya ma for your own information kuna ci abinci ta ce ak mai gida kada in manta gobe in Allah ya kai mu zan je tetegu mu gaisa da hajiya larai daga nan na gaba zan wuce kasuwar garba daga nan zan dawo in shiga gangore saboda akwai yan saye da nake so zan yi in na ga akwai sauran lokaci sai in bi ta gidan hajiya zainabu yanzu wannan tana neman izini ne ko tana baka labari wannan shafi ce for your own information wannan matan in ran tashin alkiyama in motar da ta ɗebo yan wuta ta shiga tebur bela idan baka ganta a sama ba kar ka ɗauka ba ta ciki ka jira hayaki ya lafa in Allah ya da za ka hange ta wani na faɗi wannan ma wai sai wani ya ce wai ita wannan mai dama dama ce wa ko ce ko labarin ba za ta baka ba wai sai kana shigowa gida da sai kun karo da ita sai kuma za ta fita kana lafiya kana ina ga lafiya kafa dan wata ta sallah idan ce aka ce ba ta da lafiya ni ba na magani sosai ba nuri kai jure ta makullin daki ki ne yana kan windo ka zaru ba hankali kare fara ta ciki me kake nufi oh da za ka oh ai tawali sai gari ya waye matasa kun shirya matasa kun shirya duk matashin da ya shirya shi gaba da wazi hatta madalai da fajir ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk masu cewa Allahu akbar da mafi yawan su goraye ne kaga wani goro ta har ƙara tsawo yake Allahu akbar to ba tashi muka daga wazi ba shugaban kungiya na izala na tarayyar Najeriya fadilatu shek imam abdullahi balalo zai hau kan wannan mimbari domin ya mana jalar ta'aliki akan wa'azuzzukan da aka yi na gaba ɗaya su da idan Allah madaukin sarki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa